أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأن آية ta sauka ne lokacin da wani bai hude ana kiransa abdullahi ibn suriya ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce masa Muhammadu da wannan sabon addini naka ai da barin shi kai ka zo ka zama bai hude da ya fi maka idan ka zama bai hude shine ka zama shirye wani kirista ma nasara kenan na najarana su ma so gaya manzon Allah haka sai Allah ya saukar da wannan aya wa qalu su wayannan yahuda nasara ce cewa kunu hudan aw nasari ku zama yahudawa ko ku zama kiristoci ta ta du sai ku shiryu haka shari'a tana yahudanci ne in ji yahudawa shari'a tana kiristiyaniki ne in ji kiristoci Allah ce gaya musu ya Rasulullah bal millata Ibrahim hanifa kul ka gaya musu ya Rasulullah bal millata Ibrahim hanifa ai addinin annabi Ibrahim na wanda yake tsaye ba karkata a cikinsa wanda yake kan hanya madaidaiciya shine addini shine shari'a saboda shi annabi Ibrahim ba ma kana min mushrikina ko yahudu da kuke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa su zama yahudawa ai ko kun yi wa Allah tarayya ko mushrikai ne saboda kun ce uzair dan Allah ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah ko kuma nasara ko kuke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa zo su yi kiristanci shine hanyar shari'a to ai kun manta kun manta ko mushrikai ne kun yi wa Allah tarayya kun ce ومسيح ابن الله وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كان إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كان إبراهيم بابو يشركي بني gashi ya zama shirye ku da kan kunta shirye ne har ma a baya ku cewa yayi wasiya a yahudanci ko ka ce ya yi wasiya a kiristanci da wannan yana gwada cewa hanyar da kuke kai ba daidai ba kenan bal millata ibrahim hanifa hanyar annai ibrahim ta hanya madaidaiciya wa ma kana min mushrikina shi kuma bai kasance cikin mushrikai ba
قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا يا رسول الله يا مسلم سوى نسكي سوى فزوم يهودي شين ذاك شريو تكيد مبيانك ko kuma ku zama nasara shi ne za ku shiryu wannan ka gaya mutu yasa layi ga fa inda shirya kake kulu ku ce amanna billahi abin da ya kamata ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana na alqur'ani wa unzila wa unzila kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablika wa ma unzila ila ibrahima da kuma abin da aka saukar wa annabi Ibrahim qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim ku ce mun yi imani da Allah da abin da ya saukar maka wa ma unzila ila Ibrahim da kuma da abin da ya saukar wa annabi Ibrahim tun da annabi sallallahu alaihi wasallama shi an saukar masa da alqur'ani wa ma unzila ilayka kenan wa ma unzila ila Ibrahim da kuma sufi Ibrahim wanda an tabbata da aka saukar ma annabi Ibrahim alaihi salam وما زي لا إبراهيم وإسماعيل ده النبي إسماعيل شيما النبي الله ني وإسحاق شيما النبي الله ني في إيمان duk abin da suka zo da shi wa yaquba haka shima annabi yaqubu shima annabin Allah ne ku imani da abin da ya zo da shi wal asbabi da kuma ƴaƴan annabi yaqubu din annabi yaqubu da ƴaƴa goma sha biyu shi yasa suka zamo bani isra'ila suka zama dangogi goma sha biyu wa qattana mutaqai asharata asbaba numama sai muka dan kowani ɗaya daga cikin su sai zama jagora kai ta wata zuga ta wata kabila da haka kabilun su goma sha biyu ne sai sa lokacin da annabi Musa je suka nemi suka nemi ruwa ya bugi sanda ya bugi dutse da sanda sai aka samu idaniyar ruwa guda goma sha biyu kuma dukkan su wa yastasqa Musa li qaumihi فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وإن دنگوجي goma sha biyu nan kowa ya san rijiyar da yake sha kowa ya san famfon da yake sha haka wannan ba zai je na wannan ba tabbas su ne ƴaƴan annabi yaqub da haka sai ke kiransu ma bani isra'il annabawa kusan dukkansu bani isra'ila ne ke yan kaɗan daga cikinsu wanda ba su fi goma ba kaga annabi adamu ba bani isra'ila ba ne annabi nuhu ba bani isra'ila ba ne annabi hudu ba bani isra'ila ba ne annabi salihu ba bani isra'ila ba ne annabi shu'aibu ba bani isra'ila ba ne annabi ibrahim ba bani isra'ila ba ne annabi Ismail ba bani Isra'ila bane annabi Ishaq ba bani Isra'ila bane annabi Yaqub ba bani Isra'ila bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ba bani Isra'ila bane kaga wannan annabawa goma dukkan su ba bani Isra'ila bane annabi Ibrahim shi kakan bani Isra'ila ne annabi Ismail shi kuma babban su ne da annabi Ishaq da haka annabi Yaqub shi ne Isra'ila, ‘ya'yansa suna ya kira bani Isra'ila, da haka su ba zama cikin bani Isra'ila ba su iyayen bani Isra'ila, shi sa ka ji su a cikin littafi. Da haka ke imani da waɗannan abin da waɗannan annabawa da muka lissafa suka zo da shi, bayan kun yi imani da annabi Muhammadu, kulu amanna billahi wa ma wanzu da ilaina wa ma wanzu ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ويعقوب والأصفاد وما أوتي موسى وعيسى da kuma abin da aka bawa annabi Musa na attaura da kuma so tunda an bashi attaura an bashi so sufi Ibrahima wa Musa a Quran zai lai Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq kuma wace Musa wa Isa da abin da aka bawa annabi Musa na attaura wa Isa da abin da aka bawa annabi Isa na Injila tsohon alkawari sabon alkawari kenan gospel the bible وما أوتي موسى ويتي وما أوتي النبيون من ربهم تابن دا aka ba wa sauran annabawan da ba a faɗe su ba daga Allah Ubangijinsu tunda annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ne murtalai a cikinsu ɗari uku da goma sha uku ne ulul azumi na rusul a cikinsu guda biyar ne wanda aka ambace su ma a cikin alkur'ani ba su kai ko hamsin ba su ishirin da biyar ne annabawan da Allah ya faɗi sunayensu a cikin alkur'ani dukkansu su ashirin da biyar ne akwai inda Allah ya jero su wajen su goma sha takwas ma yana cewa wa tilka wajjatna atayna ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun ali wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين كاغو إنهم سوغو مشاكفة إنهم النباوان وندسك مرسلين كاغا أنهم بافدي النبي آدم واحد ba faɗi annabi salihu ba ba faɗi annabi hudu ba ba faɗi annabi shu'aibu ba sannan ba faɗi zulkiflu ba ba faɗi annabi muhammadu ba to da da annabi isma'il da annabi isa ba in dai kalista ba za ka samu annabawa ne guda ashirin da biyar su ne sunayen sai zuwa cikin alkur'ani amma sauran mun yi imani akwai su amma sunayensu ba zuwa cikin alkur'ani ba sai dai a cikin hadisai za a ji sunayensu ko waɗansu daga cikinsu a kuma wajen da zina na rabbi da abin da aka ba wa annabawa bayan waɗannan da aka lissafa daga Allah Ubangijin a la nufarriqu baina ahadin minhum wayannan annabawa dukkan su ba mu ware wani daga ciki muka ce wato kada ku ware wani daga ciki ku ce ba ku yi imani da shi ba idan muka ware wani Allah ba zai karba ba la nufarqu baina ahadin minhum mu ba ma ware wani daga cikin wayannan annabawa mursalai din nan dukkan su kai duk dukkanin annabawa ba mursalai kawai ba ba ba mu ware ko daya muka ce ba mu imani da shi ba dole ne ka yi imani da su gaba daya in wani ya ware wani ya ce ba zai imani da shi ba to Allah ba zai karbi imaninsa ba la nufarriqu baina ahadin min rusuli la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna mu wayna annaba dukkan su gabaki ɗayan su mun sallama musu mun yi imani da abin da suka zo da shi mun yi imani da wanda ya turo su da wannan saƙo da haka mu mun zama musulmi to kuma ka ya kamata ku yi ba wai ku rika cewa a wanda ya wanda ya zama yahude ne zai shiga aljanna ko wanda ya zama kirista ne zai shiga aljanna ba kuna cewa shi ne addinin da Annabi Ibrahim ya wasiya da shi to ba haka abin yake ba ga yadda abin yake yadda muka faɗa din nan
فإن آمنوا به ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بما آمنتم به idan waɗannan yahudawa ko kiristoci ko mushrikan nan fa in amanu idan suka imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da kuka imani da shi fa ina mun da an dine fa gadi ta dau to shi ne sun shirya ba wai mutum ya zama bai yahude shi ne ya shirya ba ba ya zama kirista ne shi ne ya shirya ba a'a waɗannan kulu amanna billahi ba wanda yana kamar da makaranta din nan su ne idan mutum ya yi imani da su ya musulunta fa ina amanu bihi fa ina amanu bi ma amantum bihi fa kadi ta dau shi kenan in kun yi imani wato in sun yi imani su yahudu da nasara da ma sauran mushrikai da irin abin da kuka yi imani da shi to shi kenan sun shirya shi ta dau sun riga sun zama shiryayyu fa in tawallau wa in tawallau amma idan suka ki suka ba da baya suka ki imani da waɗannan abubuwa da muka lissafa to fa inna ma hum fi shiqaq iyaka suna neman sabani da kai ne suna cikin sabani da kai kai kai gabas su sun yi yamma kun samu sabani tsakanin ku kuma sabanin nan ko da za su nemi su yaƙe ka ko su gaya maka miyagun maganganu to Allah zai kare ka sharrin su fa sayakfikahum Allah naga ka samu nutsuwa ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ne zai kare ka daga sharrin waɗannan Yahudawa da Nasara da ma sauran mushrikan Larabawa huwa shi Allah nan as-samiu shine mai ji al-alimu kuma shine masani shi Allah yana ji amma ba da irin kunnen mu ba Allah yana gani amma ba da irin idan mu ba Allah ya gaya mana laisa ka miji shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ba wani abin da yake kama da shi amma yana ji yana gani to kada kai tsammanin jin ka irin jin da Allah yake irin naka ne kada kai tsammanin ganin da Allah yake yi irin naka ne maimakon kai tunani yaya Allah yake ko yaya Allah yake ji yaya Allah yake gani yaya Allah yake kaza a'a ka duba kanka mana ka gani ai sai kanka ka yi kanka zama aya sai kanka ka yi kanka gane cewa akwai Allah akwai mai yin Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ka duba kanka mana baka fi san lokacin da aka kawo ka ba lokacin da za a halice ka ba yi shawara da kowa ba lokacin da aka zaɓa maka iyaye ba yi shawara da kowa ba lokacin da za ka zo duniya ba yi shawara da kowa ba duk alherin da aka maka ba yi shawara da kowa ba lokacin da kake girma baka san lokacin da kake girma ba kawai da kwana a tashi a kwana a tashi kawai kana canzawa baka sanya aka yi ba ta wannan kawai ya yi ke gwada maka cewa lallai akwai Allah maka da shi mai kula da lamuranka to maimakon ka saya kana tunani sai sa malaman tauhidi suka ce tafakkaru fi ala illah ku dinga tunani a cikin nimomin da Allah ya yi a cikin nimomin Allah nan ya kamata ku rika tunani ba wai yaya Allah yake idan kuka ta tunani yaya Allah yake yaya kazan Allah yake sai ku haraka da kai kanka ma ya ishe ka ka dubi kanka kawai ya ishe ka wa'azi da haka shi Allah huwa samiul alim shine mai ji kuma al-alim masani ne Allah madaukakin sarki iliminsa baya kama da na kowa shi yasa yadda sifansa ba ta kama da ta kowa maganansa baya kama da na kowa haka ba wanda zai iya kawo irin alkur'ani saboda alkur'ani Allah ne ya kawo shi na haka duk wanda zai magana ta alkur'ani ai ba zai kudanta iliminsa na Allah ba Allah nan shine al-alim shi ne ilimi masani ko a rayuwar duniya ko a cikin mutane ma ai inda ilimi yana magana za ka ji maganarsa ta sha bamban da wanda baya da ilimi balle Allah subhanahu wataala wanda shi ne yake bada ilimin don haka mutum ya rika duba kansa ya rika duba abubuwan da suke kusa da shi na sauran halittun Allah ya ishe shi abin izina akwai Allah makaɗaici wanda bai cancanta a bauta masa tare da wani abu ba subhanahu wata'ala
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون duk wanda kaga ya yi imani da irin waɗannan abin da muka faɗa a baya Allah ya ta imani da su to wannan ya samu rini ne daga Allah zamanin annabi Musa bani Isra'ila sun tambaye shi shin ubangijin ka ya iya rini yana da kala yace ya iya rini mana yace duk kalolin nan da su gani arin ubangiji ne to don haka Allah shi ne ya fi kowa iya rini sibrat Allah wannan mutum ya zama ya yi imani da Allah ya yi imani da manzannin Allah ya yi imani da littattafan Allah ya yi imani da mala'ikun Allah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da za a tashi a yi hisabi da abin da baya gani ɓoyayyun abubuwa aljanna da wuta kuma ya yi imani da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba to ai wannan shi da ya samu rini daga Allah kyakkyawar rini kenan shugabat Allah wa man ahsanu min Allah shurwa shin cikin dukan marina wanda suke rini akwai wanda ya kai Allah ya rini ne wa man ahsanu min Allah shurwa waye ya kai Allah ya rini وما يحصل من الله حكما لقوم يوقنون كما واي يكي الله ايه حكمتي فكون لك الله ايه حكمتي بابو حكمتي لآلم تيكي تفيا الله نقوم جيني العدل شيسا ونوجه وأن نحكم بين ما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم واحذروا ما يسلوك عن بعد ما أنزل الله إليك فهو إن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ma'ana duk wani hukunci da aka yi in ba da shari'ar Allah ba to ya zama da jahilci shi yasa za ka ga usulul fiqh wanda shine usul na fiqh malamai suna ce mana hujjoji akwai dalilai wato al-adilla المتفق عليها أقول الأدلة المختلف فيها سوى الأدلة المتفق عليها wanda dukkanin malamai sun yi tifaki a kansu cewa dalilai ne in aka samu hukunci a cikin magana ta kare na farkon su shine alqur'ani dukkanin malamai sun yi tifaki cewa wato duk hukuncin da ya cikin alqur'ani babu wani kaulani a ciki babu tarafi babu kila wa kala dalili ne mai karfi daga shi abin da ta yi masa sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hadisan manzon Allah duk da shi alqur'ani mai girma a cikin wannan dalilai wato shi alqur'ani dukkaninsa qat'iyyu thubuti ne me ma'anar qat'iyyu thubuti mana yanke tabbace daga Allah yake babu shakka gabaki ɗayansa ba za a ce maka a wata sura tana da rauni wata sura ta fi wata karfi ba a ba za ta fi wannan ba kafiyu subuti ke amma wajen yin hujja ba akwai zanni jilala tunda Allah ya faɗa cikin alqur'ani fi ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat amma wajen hujja a alkur'ani yana iya zama zanniyu dilala ana zaton haka hukuncin yake misali a cikin ayon alkur'ani sun da shi alkur'ani dai dukkan sa kafiyar subutu ne amma a cikin ayoyin akwai kafiyar dilala akwai zanniyu dilala kafiyar dilala misali ka ce kul huwa allahu ahad Allah shi kaɗai ne kaga wannan baya bukatan wani tawili baya bukatan neman wani karin bayani Allah shi kai ne bai da abokin tarayya mutum ko bai je makaranta ba ya san wannan kaga wannan qul wallahu ahad ya zama qadiyu subuti qadiyu dilala in ka ce wal mutallaqatu yatarabbasu bi anfusihinna thalathata quruni kaga wannan fatiyu subuti ne amma zanni dilala saboda malamai sun yi sabani ne qur'u wadan suka ce qur'un nan jinin haila ne wadan suka ce qur'un nan sarki ne cewa duk macen da aka sake ta mijinta ya sake ta to za ta jira ta yi jini uku ko sarki uku Allah dai kawai ce salata ta ƙuru'in sai ƙuru'in wasu malamai suka ce ƙuru'u ana nufin jini ne sai suka ce ƙuru'u ana nufin sarki ne to kaga an samu ne an samu rabuwa a nan to sai za ya zama zanni zanni dilala shi ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawancin sa zanni subuti ne saboda a hadisul ahad sun fi yawa hadisai mutawatirai ba su da yawa in an ce hadisi mutawatiri shine akalla a samu sahabi goma sha biyu ya yi sama su rawaita hadisi shi ma kansa mutawatirin hawa hawa ne akwai mutawatirun lafzi wal ma'anawi misalin ta shine man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar manzo Allah ce duk wanda ya mini ƙarya da gangan ya san ƙarya yake yi to tun daga nan wuta tun daga nan duniya ya nemi masokinsa a wuta a lahira wannan hadisi da lafazin da ma'anan sahabbai sun fi saba'in wanda suka rawaito shi a haka man kadaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar haka wannan ya zama qatiyu thubuti qatiyu dilala to akwai kuma wato shi wannan hadisi wato mutawatirun lafzi wal ma'ana lafazinsa da ma'anarsa ya zama mutawatiri akwai kuma lafza lafazin ne mutawatiri amma ma'anan ba mutawatiri ba ko kuma ma'anan ne mutawatiri lafazin ba mutawatiri ba duk wannan kashe kashen hadisi mutawatiri ke amma hadisul ahadi sun fi yawa yawanci hadisan da ake hukunce hukunce da su da ake wa'azi da su duk yawanci hadisul ahadi ne to su su ne ake can su zanniyin subuti ana zaton haka annabi muhammadu ya faɗa sallallahu alaihi wasallam zanniyin subuti zanniyin tilala wannan duka in ka shiga cikin fikihu za ka samu shi yasa za ka samu a cikin hadisi a ce maka wannan sahihul li zatihi ne wannan sahihul li ghairihi ne wannan hasanul li zatihi wannan hasanul li ghairihi wannan kuma hadisi ne mai rauni sahihi daidin ma hawa hawa ne wannan kuma maudu'i ne hadisin ƙarya ne wai ne yake kira ya danganta manzon Allah wal kadhib wal kadhib al mukhtalaq al masnu' ala annabi fa dhalika al mawdu' in ji malam ne yaquniya wanda aka kirkira aka dan aka ƙarya aka danganta manzon Allah to wannan shine yake ce masa maudu'i hadisi na ƙarya amma alkurani bai da wannan amma hujjojin da malamai suka dogara da su a addinin musulunci gaba daya wanda malamai suka ittifaqi akan su sune guda hudu alkurani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyasi da kuma ijma'i shi kiyasi misali ana kiyasin ini akan giya nabi giya haramun ce amma sani ba haramun bane amma ana kiyasin duk wani abin da yake kau da hankali ana ba shi hukuncin giya misali da larabawan da ruwan da ke garinsu ba ya da daɗin sha mai zarfi ne ruwan rijiya kamar ruwan rijiya kai to sai su rika jefa ko dabino ko inabi a ciki to sai ya zama kamar tsini sai ya kau da zarfin sai su rika shan da zaki-zaki to idan ya dade a ciki sai ya zama yana bugarwa misali kamar zobo in zobo ya dade a zaune yana bugarwa a jike ya dade a jike yana bugarwa kunu ma ya dade a jike yana bugarwa fura in ta dade a jike tana tana bugarwa kwata irin mai kaurin nan shi ma yana bugarwa kashin kadangare yana bugarwa ruwan bayan fado yana bugarwa sulisho yana bugarwa Petrus yana bugar suka kalin benelin kodin duwai nan suna bugarwa من ذا الله يقول كل مسكر خمر قليله وكثيره حرام دو ولا أبي كودا هنكلي جيا يعني كون زنغان تنسى كون يوم سنن سجيا سيدي أنا إيا شنسا أكل لولا misali mutum yana tari zai iya baki dalilin amma ce ga yadda za a rika sha ba ya kun kuɗi kwalban gaba ɗaya ba kaga wannan ya sha ne bisa lalura saboda neman lafiya misali akwai abin da ake ce masa bammi shi bammi nan burkutu dai jiya ne da ake da ruwan kwakwa bammi in an yi za a ganta kaman kunu to aka san yaro yana gurda maza sartuwa in haka ba shi ya sha ya bugu sai a mayar da shi kaga ba da dai kuma saboda magani ne innamal a'malu binniyat amma ba za ka sha birni kawai ka sha birni da niyyar cewa ka sha kunu ko na wai in ka sha a rashin sani an ce wani lalibi irin masu gardawa irin masu almajirai su sai talibi ya fita ya yi bara ya kawo wa malamin sa abin da zai ci ya je ya yi bara bai samu abinci bara nan sai kunu ya samu ya kawo ashe ban mini ya kawo sai ma yaron kuma ka dace mai ladabi ne sai fara yace sai malam ya fara sha kafin ya sha ya kawo malam yace malam wannan ne fa ya samu yau ba samu komai ba malam ya sha ya sha ya sha ya boshi ya rage ma yaro san da yake yaron shi karami ne sai na ya fara motsa yace alga ta malam yace ya akai yace yana neman izini menene yace yana so zan je can zan yi ihu sai yace je kani ma yana zuwa to kaga ana ba zai ba to irin wannan dole ne mutum ya rika kulawa da abin da zai yi amfani da shi to wannan shi ne ga sai masa qiyas shi kuma ijma'i shine malaman musulunci gaba daya su taru akan wani hukunci wanda bai fito boro-boro a cikin alkur'ani ba bai fito boro-boro a cikin sunnan manzon Allah ba ko ba wani kiyasi da aka taba ya kai to sai malamai shiga alkur'ani da hadisi su haɗo wannan da wancan a zuwa yi ijma'i a ce to malamai sun yi ijma'i akan cewa abu kaza kaza ne to shikenan ya zama hukunci ya zama dalili a musulunci za ka samu sabbai su daga abu ya faru sai su tara junansu shin wani ya taɓa tunawa ko akwai hukunci kaza alkur'ani in babu an taba jiya sunnan manzon Allah in babu an ji wani sahabi ya yi hukunci da abu kaza ya bada hukunci duk wannan za ka samu malamai su suke zama su yi wannan ba masu son zuciya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine birnin ilimi sai na ali shine kofan wannan birni wata rana an samu wata matsala sai na umaru irin wannan matsalin suna nan da yawa a zamaninsa wani ya zo wajensa ya ce mutum ne ya saki matarsa da ya sake ta ba ta rage ba ta yi aure da ta yi aure ma'ana yau ta gama idda da ta yi aure sai ta haihu a wata shida mijin farko da ya sake ta yace ba ɗansa bane mijin da suke tare da shi shi ma yace ba na shi ma yace ba naka bane aka rasa yadda za a yi to sai na mura yake ya tara sahabbai ya ake ya kunji kunji yadda wannan abu yake menene mafita me hukunci ya za a iya samu mafita to sai na ali aka dace yana wajen sai yace ni ina gani wannan ɗa ɗan mijin da suke tare da matan sai na mura ce ne hujjanka kai ba za a gaya wani magana kawai ba ba hujja ba yace haka ne yace Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alqur'ani iyaye mata wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a iyaye mata su shayar da 'ya'yansu da suke shayarwa nono na tsawon shekara biyu cikakku amma ga wanda yake so ba dole bane ga wanda yake so liman rada an yi timma raba ga wanda yake so ya cika shayarwa yace akwai wata aya kuma tana cewa wasu lillahi wa ilaihi husna hamalatu karhan ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا yace wata suna cewa ai wa iyaye da yayya a sirta musu saboda uwa za ta dauki cikin ɗanta tun daga ran ta dauki ciki ita ne rashin lafiya ne rashin bacci ne kasala ne zazzabi ne amai ne neman nawa mai tsani tsani ne neman kaza kaza ne haka dai har cikin wahala حملته كرها وهلا كنا أو في رواية كرها kaga san da cikin cikin sa wata daga ran da ta samu ciki har ta haihu ba lafiya sai ran ta haihu cikin nan kaga an dauki da cikin wahala hamlatu mukaran wa wada'atu karan haka in aka zo na kuda wajen haihuwa shi ma wata ma bata yi ba sai dai a barka cikin a fito da nan duk kaga cikin wahala ne Allah Allah ya ce wa hamluhu da daukar ciki وفصاله ديايان دا هر أشاهد شنو آيائي شي ثلاثون شهرا وتا ثلاثين كذا شكرا جو دوتا شدي كمان تو مدوكا سوا wannan mata za ta shayar da yaron nan tsawon wata 24 don haka kaga idan aka cire wata 24 a cikin wata 30 sura nawa saura wata shida da haka wata shida ya isa ce a ce ciki ya zauna kenan har a haife sai ce to muna roƙon Allah kada ya sake kawo mana irin wannan matsala ba ka cikin mu amma yace da cikin nan zai kasa wata shidan nan ko da sati ɗaya ne to akwai magana to kaga sai aka samu mafita wata rana sai na umaru har yanzu ya ga mutane suna yawan ƙara sadaki har yana jin wanda manzon Allah ya iyalansa sai ce kai na ga mutane suna wani abu wanda bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk auren da aka yi ba wahala sosai ba ya kai albarka da haka yanzu na yanke kowa sadakin da kada sadaki ya wuce irin wanda manzon Allah ya iyalansa wata mata tana ji sai ta jawo gwiwoyinta a ƙasa ta ce ya amiral mu'minina za ka haramta abin da Allah ya halatta ko kuma za ka kunce abin da Allah ya yalwata ya za a yi Allah ya ce wa ataitu mu idai wunna qintaran kuma kai ka zo ka ce kare wuce dinari ɗari hudu ko ko dinari ɗari hudu qintaran ba shine ga malala gashin tijiya da yara suke faɗa ko fanci da teku abin da bai da iyaka kenan sai ya tafi kenan mata ma sun fi umaru ilimi sai ba ta haka shi sadaki ana masa iyaka ne ta ƙasa amma ta sama bai da iyaka ta ƙasa kada wuce kada kasa rubu dinari wanda yanzu dubu talatin da wani abu ne duk tsawon da aka yi akan dubu talatin ma bai yi ba saboda bai cika sadaki ba talatin da ɗaya ne da wani abu haka aƙalla dai talatin da biyar ya sama shi ne sadaki ya cika amma daga nan ko miliyan uku ka bayar kace shine sadakin yare ba wanda yake maka danne kana da hali ne sai sawa ne alal musir qadruhu wa alal muqtir qadruhu to wannan hukuncin sai na umar kenan haka ya rana wata mata tana da kudi sai ta sayi bayi maza suna mu'amala da ita sai sai na umar ya ji labari ya kira ta sai kin taba ganin an yi haka take a ai Allah ne yace ai wai to ma malaka ta imanukum haka Allah yace cewa a sai dai matan ku ko abin da kuka mallaka dan haka wannan mallake ne sai da na ga dama nayi da su sai na murta ha da ba dan kin yi tawili ba yana ta an miki bulala amma tun da kin yi tawilin alqur'ani ki je amma ki rabu da su nan maza ake miji ba mata ba namiji ne aka bashi dama yayi kwarakwarai ko guda nawa ne ya samu dama amma banda mace to to akwai irin wannan hukunce hukunce da yawa wanda sahabbai suka suka yi su to akwai ijma'in malamai wannan sune abubuwa guda hudu wanda suke a malaman usul suka ce sune dalilai wanda suke muttafaqun alai alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyasi da ijma'i na malamai amma الأدلة المختلف فيها دليلان da malamai suka yi sabani a kansu kuma suna da yawa misali akwai al-istihsan akwai al-istislah akwai al-istishab akwai shar'u man qablana akwai masalih al-mursala akwai amal ahli al-madina akwai qawl sahabi akwai al-aqd bi aqall ma qila ga sunan suna da yawa akwai akwai zari'a zara'a sadda zari'a wadansu malaman sun dauka wasu wadansu ba su dauki wasu ba haka shi za su zama ana sabani akan su amma za ka samu duka waɗannan duka suna komawa ne zuwa ga alkur'ani da sunnan manzon Allah kowanne daga ciki da wanda aka yi ittifaqin da wanda aka saban duka suna da sanadi daga alkur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa wa manasir min Allah hukman li qawmi yuqinun a cewa qul amanna billahi wa ma anzila ilayna wa ma anzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbih la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu muslimun فإن آمنوا بمثل آمنته فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون haka mu wa'annan masu wanda suka samu irin wannan rini irin wannan rini shine rinuwa ka zama na Allah ka zama ka imani da abin da Allah ya imani da shi wannan shine rinuwa kuma ba wanda ya kai Allah iya rini babu wanda ya kai Allah iya rini wa man ahsana min Allah subhanahu wa man ahsana min Allah subhanahu wana ni lahu abidun mu dukkan mun nan Allah ɗaya muke bautawa ba mu masa tarayya da komai subhanahu wataala yanda bai yi tarayya ba lokacin da zai kawo mu duniya da lokacin da zai mai da mu zuwa gare shi haka mu ma bai kamata mu tarayya lokacin da zamu bauta masa ba subhanahu wataala
قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
قل تحاجنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل كفاية يا رسول الله a tuhajjuna na billahi shin kuna jayayya da mu ne akan Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum shi ne ubangijinmu ubangijinku me abin jayayya a kai ai ku yi imani kawai shi ne annabi ibrahim shi ma mutanen sun yi jayayya da shi wa hajjahu qawmu qala tuhajjuni billahi wa qad hadani ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما sannan a wani waje yana cewa alamta yallazi hajja ibrahim fi rabbi ana ce ulal mulk iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit na marubi kenan shi ma sun yi jayya da ibrahim akan yi wa Allah tarayya namaruzu wani sarkin da aka yi zamanin ko kuma zamanin annabi ibrahim yake shi ma saboda Allah ya ba shi miji Allah ya ce alam sai lalli hajja ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulk sai wa Allah dan saboda Allah ya ba shi mulki shi sai yake jayayya da annabi ibrahim ya tambaya ibrahim wai shi Allah kan nan ya yake ne yace rabbi yuhyi wa yumiit ubangiji na shi ke rayawa kuma ya kashe sai ce in dai wannan ne ana ohi wa wuri ni ma ina rayawa ina kashewa sai sa aka samu bayi guda biyu yace a kashe daya sai kuma ya tafi sai na kashe na raya eh sai ce to haka ne sai ce to shi kenan ala ibrahim fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi Allah yana kawo rana daga mahudarta ta gabas take hudowa ta fa'i ta yamma kai in ka ita ka hudo da ita yamma gani ta fa'i ta gabas قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب كي إن كائت كاو رانا كي تكي فادوا سيما فبهت الذي كفر هيك أنا بيرت لا يجوز أن يسيبلك شيء to haka ake jayayya tsakanin a cewa da wanda suka ce akwai Allah da wanda suka ce babu shi suna shakkan akwai Allah ne kamar yadda ya faru da Abu Hanifa Imam Abu Hanifa waɗansu wanda suka ce babu Allah su yi jayayya da shi da suka sa rana da lokaci da lokaci ya yi sai ya makara bai zo da wuri ba har wasu sun fara masu da cewa wannan ya ji tsoro ne ya gudu ya gagara zuwa ta haka an yi nasara a kai sai sai aka hango shi ya tsallako kogi yana zuwa da ya zo sai a gaci malam kai da muka yi da kai lokaci kaza kuma sai yanzu za ka zo sai ce a'a ai wani abu ne ya faru to me ya faru ya ce wato na zo kogin furat zan hau jirgi in zo mu tattauna na yi ta jiran jirgi na yi ta jiran jirgi na yi ta jiran jirgi bai zo ba can ina zaune sai na hango wata tsatuwar bishiya ta tare kanta ta kwanta ba wanda ya tare ta da kanta ta tsare kanta ta kwanta ta tsare rasinta ta gyara kanta ta jijjara katakon inda ya kamata a fere a fere inda ya kamata a yanke a yanke inda ya kamata a jona a jona ta jawo ta harhaɗa kanta da kanta ta mai da wannan itace ya mai da kanta jirgin ruwa ya jawo jikinta ya shiga ruwa ya shiga ruwa sannan fa na samu dama na zo wajen ku to wannan shine abin da ya faru sai mu abin da ya tara mu suka ce haba abu hanifa haba abu hanifa wane ne zai yafi da wannan magana taka bishiya ta rushe kanta sai ta yanke da sunta ta haɗa kanta ta zama jirgi ta shiga ruwa ta kawo ta nan sai ya zai wannan hankali na ba zai kama wannan ba sai ce oh wannan ba zai yi ba amma saman nan ya yi kansa kasan nan yayi kanka ku ku yi kanku inda muke yi kanka wannan ruwa yayi kanka ku ce ba wanda yayi kaga fa buhitul ladhi kafa kaga yayi nasara kan su tun kafin a shiga tun daga waje kafin a shiga munazara din kafin a shiga mukabala din ya gama da to malami ke kamar yadda walan sirin wanda suke cewa wai ba su yadda akwai waliyi ba suna zagin waliyai su zagi sidi abdulkadir su zagi shehu tijjani su zagi shehu ibrahim misali to irin haka ya faru wata rana a kano suka yi ta irin wannan zage-zage mara amfani to sai sarkin kano ya shiga magana sai aka ce to tun da haka ne abin na malamai ne a samu malamai a zauna da wa'in nan samari a fahimtar da su aka zauna da su kasan ba kunya ne da su ba ana suka aka yi ta su malamai suka shiga musu ayoyi da hadisai da sauransu to tambayan farko da suka musu cewa ya aka yi muka gane cewa waɗannan bayan Allah waliyai ne tunda babu nasi a ciki ya za a gane suka yi ta kawo ya Allah ya ce akwai waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi irin wayannan suka ce wannan ai ba hujja bane to sai aka ci surutu cewa su wancan mutane in izala sun kada malaman kano to da maulan musa tsari kuma bauchi ya ji labari sai ce ni da ni ne ba da aya ko hadisi za mu yi mukabala da su ba a ta hanyar magana irin wanda abu a nufin nan ya yi inda ni ne sai ce kai kai ne shugaban su zo gaba zo kusa nan ya sunan kai ce sunana wani shi da Allah zan tambaye ka ka yadda da labari sahihi ko bai kaji da shi ba mu dai ta hanya labari sahihi muka tabbatar cewa shi da Abdulkadir wali ne sai Tijjani wali ne sai Ibrahim wali ne ta hanyar labari sahihi in ka yarda da shi to in baka yarda ba kuma sai in tambaye ka shin kana nan aka daura auren uwanka da ubanka ko labari ka bi in kana nan mai sunanka in mutum yana nan aka daura auren uwansa da ubansa ya zama na gaba da fatiya ko ba haka ba in kuma baya nan ba ya samu labari daga wajen dukkan anguwa cewa sun halarci auren babansa kuma ya yadda yace to sai inda ka samu labarin auren uwanka da ubanka sai dan muka samu labarin shi da Abdulkadir wali ne sai Tijjani wali ne sai Ibrahim wali ne wani lokaci irin abu haka ya faru to da hikima ake fita dama Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kaga babu zagi babu mutunci magana ce hausawa sun ce magana jari don haka wayin nan za a kafai dama suna jayayya a kan Allah Allah ma da yana cewa abin layi shak yanzu Allah ma shakkansa ake yi akwai shi ko babu shi mutum yana ganin kansa ya san da yi kansa ba amma yana tunanin kuma iyayensa kakanni da sun mutu bai zai hana musu mutuwa ba amma har yanzu yana shakkan akwai Allah kun ka gaya musu ya rasulullah atuhajjina billahi shin za ku yi jayayya da mu ne shin akwai Allah ma ko babu wa huwa rabbuna wa rabbukum shine ubangijin mu ubangijin ku lana amalna to ku sani ayyukan mu dai namu ne in muka yi da kyau shi za mu gani ku kuma kuka yi mummuna shi za ku gani wala kuma amalukum kuma duk abin da kuka yi shi za ku gani in mai kyau ku ga mai kyau in mummuna ku ga mummuna wala na amalna wala kuma amalukum wa nahnu lahu mukhlisun mu dai duk abin da muke yin nan ba dan a ce mu iya bane a'a muna yi ne saboda Allah shi ne ake ce mata ikhlas ikhlasi shi ne yi saboda Allah wa nanu lahu mukhlisun
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله فمن أظلم ممن فمن أظلم ممن إمن فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصاري أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم يقولون أي سنة سوى إن إبراهيم سن إبراهيم وإسماعيل لإسماعيل وإسحاق لإسحاق ويعقوب ليعقوب والأسباط لأن النبي يعقوب أن تنقوشي قوم شاهدين إنهم كانوا هودا أو نصارى كلهم زمن يهودا ko zama kiristoci inna ibrahim an yaqulu inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbata kanu hudan aw nasara wa inna annaba da aka lissafa annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub da ya'yansa guda goma sha biyu nan sune asbab wa dukkan su ko da zama yahudu ko zama kiristoci kanu hudan aw nasara Allah ya ce kul ka gaya musu ya Rasulullah a antum a'lamu anillah shin da ku da Allah kam waye ne yafi sanin daidai Allah ai Allah kam ya gaya mana ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا to Allah kan ga abin da ya faɗa shin da ku da da Allah wa ya fi wani sani Allah shi ne amsa mai kun a antum a alamu anillah ka gaya mu da Rasulullah ku ne kuka fi sani ko Allah ne ya fi sani ai Allah ne ya fi sani wa man abdulamu a cikin azzalumai duka wa ya kai azzalumin da man katama shahadatu min man katama shahadatu waye ya kai wanda ya ɓoye shaida shi yasa ba a son shaidan su bai da kyau shaida mutum ya san abu ba haka bane zai ce haka ne ba kyau saboda Allah Allah ya ce a cikin makaryata duka wani makaryaci ne ko kuma a cikin azzalumai duka wani azzalumi ne ya kai wanda yake ɓoye shaidan kirki ko wanda yake ɓoye shaida misali mutum ya san abu sai a ba haka bane ai an yi abu a gaban ka ka sani san ka dan kana so ka rufa mutumin asiri ko da an je kotu ka ce a kai baka sani ba ko ba haka aka yi ba to da yin haka gara ma baka je kotun ba ya fi maka saboda shaidan zur bai da kyau a lahira mutum ba zai ga da kyau ba ai cikin dukkanin azzalumai da Allah babu wanda ya kai wanda ya boye shaida ku dai shaidu ne Allah ya gaya muku a cikin littafin ku a taura ku yahudu cewa annabi ibrahimu da annabi ismailu da annabi isaac mutanen kirki ne musulmai ne ku nasara Allah ya gaya muku a littafin ku a taura a linjila cewa annabi ibrahimu da annabi ismailu da annabi isaac musulmi ne da annabi yaqubu da ƴaƴansa dukkan su musulmi ne ya gaya muku a taura ku yahudu ku kiristoci ya gaya muku a injila dan me za ku koyi shaida wa man afdal man katama shahadatan indahu shaida da take wajen sa min Allah kuma ya sai koyi wa Allah a antum alama anillah shin ku kuka sani ko Allah ne ya fi wallahu alam Allah ce ku komai sani ku kowa sani wallahu bi ghafilin amma ta'malun to ku ku sani ko yahudu da nasara da sauran kafirai duka da sauran masu sabon Allah Allah fa baya gafala da duk abin da mutum yake aikata ko menene Allah baya gafala da sai sai an je lahira Allah zai kira mumini zai dan masa hijabi tsakaninsa da mutane in mumini ne amma yana da laifuffuka sai ce ba cikin mutane ba ka tuna rana kaza kayi kaza ya ubangiji na yi ka tuna rana kaza kai kaza na yi yau ka tuna rana kaza kai kaza na yi yau ne to na ya fi masa mumini kenan ba mutumi keke ba za a tona masa asiri ba Allah ya sa mu daga kai mu Allah ya kira mu masa hisabi Allah ya sa mu a cikin aljanna babu hisabi babu hukuma tunda ya tabbata manzo Allah ya faɗa akwai wajen su a cikin al'umma manzo Allah za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma Allah ya sa mu ne haka Allah ya ce wama Allahu ghafil amma ta'malun Allah bai gafara da abin da kuke aikatawa ba in kun yi mai kyau ya sani ya rubuta in kun yi mummuna ya ya sani ya rubuta kuma komin kankantar sa komin yawan sa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كما هكا ربوتون ما تندى أقوي ما يلفظ من قول الله لديه رقيب عتيد دو أبن ذاك فرصة أقوي ما تربوتون لرقيب العتيد aikin su kenan wannan ya rubuta alkhairi wannan ya rubuta ka san haka kuma idan ka je ko baka je makaranta ba ranar sai kai larabci za a baka littafin ka ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai wa kanka hisabi da kanka kafin ma azu Allah ya sa babu littafin mu da hannun dama sai mutum ya karanta ya ce kai wannan wani littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsiha komin kankantan abu baya mantawa wajadu ma amilu hadira wala yajimu rabbuka ahada Allah baya zalunci Allah ya karbe mu da falalansa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dakata nan abinda muka fara dai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah mana gafara Allah ya jigan mu ya jigan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka jiran mu da alheri
annabi na tambaya ne yana cewa kaman kwana nawa ne mutum zai bai ɗari ka ba sa masa tafsiri suna son ƙarin bayani akan tafsiri sai kuma akwai wani bawan Allah mace wannan garsamari yana neman addu'a malam saboda rashin lafiya da ya addabe shi muna fatan Allah ba shi lafiya
to lalle mutum ya dauki dogon lokaci in an ce an ce idan ya rasa wazifa sau uku a jere babu uzuri to sai an masa jibi balle ya dauki dogon lokaci in dai mutum ya dauki dogon lokaci sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu har shekara ya dauki dogon lokaci baya aiki zai zo wajen mukaddami ya masa tajidi ya masa fada ya koma kan aikin alkhairi tunda zikirin Allah ne ambaton Allah ne eh wallahi ta'ala alam shi kuma waziri kace mutawallin galdimari go Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ta kafara ne marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya masu dukkanin damuwa Allah ya yi musu masu bukata Allah ya biya marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marigayen mu Allah ya musu gafara duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya ta wuya mu daga shiga wuta cikin wannan wata barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الامداد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين